الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إذ لا يبلغ وصف جلاله الواصفون ولا يدرك كنها عظمته المتفكرون ويقر بالعجز عن مبلغ قدرته المؤتبرون احمده حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه عدد كلكه وكلماته وملء عرضه وسماواته وزنة عرشه ورداء نفسه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ذو الرحمة والقوة والعول الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تبارك وتعالى هو ربكم هو إلهكم كالككم من العدم إلى الوجود رابككم كلككم لتوحدوه بالعبادة في هذا الكون قال الله تبارك وتعالى وما كلكت الجن والعنس إلا ليعبدون فكيف آكرون من الذين ينسبون أنفسهم بالإسلام يطلبون المدد والعونة والرزق والعافية وغير ذلك من غير الله عز وجل وكلمة الكفر كقولهم لابن أنت الله سبحان الله حاشا لله ومنهم من يزعم أن الله تعالى يوحي إليه في هذا الأيام من أيامنا ولم يوحى إليه شيئا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى من تمسك بسنته الى الممات اما بعد ايها الاخوه وموضوع خطبتنا في هذه الجمعه يتحدث حول ما يتحدث في هذه الأيام في وطننا نيجيريا ‘yan uwa musulmai hutubar ma a yau tana jan hankali ne a takaice a takaice game da abinda yake faruwa a waɗannan kwanakin a najeriyance gaba ɗaya abubuwa ne ta fiskar maganganu waɗanda suke za su iya zamantowa sababi na rusa musuluncin mai musulunci gaba ɗaya idan mai faɗa bai daina faɗar irin waɗannan maganganu ba za su iya gurgunta musulunci mai musulunci wanda bai faɗi waɗannan kalmomin ba amma ya yadda da su za su iya gurgunta musulunci mai musulunci wanda bai faɗi waɗannan maganganun ba sannan kuma bai yarda da su ba amma kuma yana da damar ya faɗa ko da a iya da'irarsa tsoro ko wata fargaba ko neman zaman rashin zaman lafiya ya hana shi ya faɗa domin idan bai faɗa ba wai dan a zauna lafiya wannan ba zai sa a zauna lafiya ba saboda me yasa da nasin alkur'ani ubangiji ta'ala yake ba da labari cewa sama ta yi kusa ta tsatsage ƙasa ta kyakkece duwar watsu da aka kafa ƙasar da su aka kafe duniyar da su su faɗo bi ma'ana duniyar ta wargaje ta zamanto babu ita mai dalili an da aulin rahmani walada saboda an danganta wa mai rahama ɗa an yi da'awar cewa mai rahama yana da ɗa saboda an ce Allah yana da ɗa ubangiji ta'ala ya ce sama da ƙasa ta yi kusa ta wargaje duniyar ta kusa ta tafi ya zama babu ita saboda an ce Allah yana daɗa Allah aka ce yana daɗa Allah ya ce duniyar ta kusa ta wargaje ta zama babu ita saboda babu amfanin zamanta saboda an ce yana daɗa yaya kuma ranar da aka wayi gari a wannan duniyar da muke ciki a wannan ƙasar da muke ciki a wannan yanayin da muke ciki kuma a samu wasu da sunan musulunci suna cewa kowa Allah ne ce kowa komai da komai Allah ne kuma sun yi itikadi da wannan akan haka suke so su mutu kuma suna tallatawa a ko'ina da ko'ina duniya ta zama a tafin hannun mutane ko'ina da ko'ina suna fitowa su faɗa ƙarara babu kunyar Allah babu tsoron Allah maɗaukakin sarki suna faɗar waɗannan abubuwa duk da yadda kaɗaituwar Ubangiji ta'ala take duk da yadda girman Allah maɗaukakin sarki yake a cikin muƙaddimar kuɗuba duk abin da ya kamata na jinjina wa Allah da girmama wa Allah maɗaukakin sarki da sallama masa aikace-aikacen da wani baya shiga cikin wannan aikin da yawa za faɗa ciki lokaci ba zai bar mu fassara wannan ba na so a ce har wannan sai na fassara so da mu nuna kaɗaitakar ubangiji ta'ala cikin aikace-aikacensa babu wani wanda yake tarayya da shi cikin aiki hatta mala'iku manzanni annabawa ba sa tarayya da Allah maɗaukakin sarki cikin aiki ballantana su amsa sunansa ballantana su amsa sufarsa to yaya ga kuma wani wanda yake daga cikin mutane gama gari za a kira shi da sunan Allahu wannan fa suna ne wanda ya game duka sunayen Allah maɗaukakin sarki tun daga ar-Rahman ar-Rahim har izuwa as-Saburu idan aka ce Allahu an gama to amma za a kira wani daga cikin mutane a yau a ce masa Allah kuma ya amsa a ce wa wani Allah ya amsa kuma mutane duk sun yadda duk sun amince suna ji suna ga wannan ba matsala bace duk an duk an faɗi wannan duk ba matsala bace amma fa sun yadda sun amince al'umma gaba ɗaya kakaf kowa an yi tarayya da shi cewa ba daidai bane idan aka ce za a ɗabbaka harajin da ake faɗa yanzu kowa bai yadda da wannan ba amma an yadda a faɗa wa Allah maɗaukakin sarki mugunyar magana an yadda a cewa Allah ba Allah bane akwai wani wanda yake daidai da shi so da haka shi yasa kudu ba take kiran musulmai cewa su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki lalle ne su sani cewa ba su da wani ubangiji in ba Allah maɗaukakin sarki ba ba su da wani wanda ya halice su in ba Allah ba babu wanda wanda yake arzuta su in ba Allah ba ba wanda yake shayar da su ruwan sama in ba Allah madaukakin sarki ba ba wanda yake ba su lafiya ba wanda yake ba su sa'a a kasuwa ba wanda yake tafiyar da rayuwarsu in ba Allah madaukakin sarki ba babu wani wanda yake tafiyarwa da rayuwarsu in ba Allah ba wanda shi ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai shi ya halicci komai da komai shi Allah madaukakin sarki babu wani abin da ake bautawa wanda yake iya halattar daidai da kuda kamar yadda suratul hajji ta yi bayani kai balma duk wanda aka ɗauke shi aka bashi matsayin Allah aka bashi matsayin abun bauta kamar Allah maɗaukakin sarki ba ma ya halicci kuda ba inda zai ɗauki wani abinci yana ci ko ya ɗauki wani abin sha yana sha sai ƙuda ya zo bu sai ya taso sai ya zo ya samu wannan abin da shi wannan wanda aka ce shi allan ne kuma ba allan ba ne ba mutane suke risina masa a madadin ubangiji ta'ala sai ƙudan nan sai ya fauci wani abu sai ya gudu da shi na daga abin da shi wannan wanda ake cewa allan ne ya fauta ya tafi to shi wannan ɗin ba zai iya ƙwatowa daga wajen ƙudan ba a wajen kudan ma ba zai iya kwacewa ba ballantana har ya iya halittar wani ballantana har ya zauna a matsayin ubangiji ta'ala ana risana masa haka fa ake yi a yau a najeriya nan su waye masu yin wannan su ne waɗanda suke 'yan faida daga cikinsu da yawa akan wannan suke akan wahadatul wujud cewa komai ka gani allah ne kawai ba abin da yake ba allah ba saboda haka in ka risana masa ka bauta masa wai ka bauta allah ne a ƙarƙashin wannan wasu daga cikin maluma suka kiranye cewa shi wanda yake shi ne ogansu a yau a najeriya wanda ake ce masa ɗan anti wani ƙazami cewa in ya isa ya zo ya kare waɗannan maganganu da suke cewa komai allah ne ya yadda ya amsa kira wani kuma ya tashi ya fito ko dai shekaran jiya waccan ko shekaran jiya ko wani abu mai kama da haka amma dai a cikin waɗannan kwanakin ne ya fito ya ce babban Allah ya masa wahayi ya ce babban Allah ya mar wahayi haka ya faɗa ya ce kuma wahayin mala'ika jibrilu aka turo masa ya gaya masa cewa shi kuma ya gaya wa ogansu allansu wanda yake ƙarami shi ne ɗan antikada ya zauna da waɗancan su yi mukabala so da idan sun yi mukabala da shi wannan dan anti karamin Allah to za su kada Allah babba subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah hasha lillah ka duba irin wannan fa ka duba irin wannan mutane suna waɗannan maganganu da sunan su musulmai ne za su iya ɗaukar kuɗi su abbasu su je aikin hajji amma da yawan mutane suna ga wannan ba matsala ba ce amma an yarda an amince kamar yadda na faɗa ɗazu cewa sanya haraji a ƙasa zai iya rusa ƙasa zai iya rusa rayuwa to yaya ga kuma wanda yake shine mai komai da komai shine wanda yake zartar da komai a ko'ina da ko'ina a ko da yaushe da ko da yaushe a kowanne lokaci baya bacci baya gyangyaɗi shine Allah maɗaukakin sarki kuma a dinga faɗa masa waɗannan maganganun mutane suna ji alal aƙalli shi ne ka barranta da waɗannan mutanen ba ka yadda da abin da suke faɗa ba don wallahi wannan kalma ce ta kafirci ƙur'ani ya tabbatar da cewa duk wanda ya ce an masa wahayi ya kafirta wannan kafiri ne kada'an babu shi babu banganar musulunci shari'ar musulunci ba ta gudana a kansa amma da yawan mutane sun yarda su bar 'ya'yansu wai za su daina yaushe za su daina yaushe za su daina tun ana cewa shehu shi ya ruwa tun ana cewa shehu shi ya kaza yanzu gashi ana cewa wani kazami shine Allah mutane kuma sun yarda cewa wai ai za su daina yaushe za su daina sai yaushe za su daina yaushe ila mata so da haka wajibi ne duk wanda ya amsa sunansa musulmi wallahi al'azim ya kiyayi wannan aƙidar wallahi duk matsalar da muke tsammani cewa za mu iya samun sauƙi a kanta wallahi tallahi idan muka goyi bayan ire-iren waɗannan abubuwan ko kuma muka shiru muka yi gum ba mu ce wannan abin ba daidai ba ne wallahi ubangiji ta'ala zai iya jarabar mu da matsalar da ta matsalar da muke ciki wallahi wannan shine gaskiya so da haka kowa ya ji a ransa bai yadda da wannan abin ba bai yadda ba bai amince ba kowa ya ji a ransa cewa bai yadda a ce akwai wani Allah wanda ba Allah madaukakin sarki ba wani mutum gaya wani mutum soko wani mutum kazami wani mutum wawa marar iya magana a ce shi ma Allah ne kuma kowa ya yadda kowa yana ji kenan domin abin da yake nuna cewa kowa ya yadda kowa yana ji saboda idan ba a barranta da abin ba bi ma'ana kowa ya yadda saboda ka'ida ce ta malaman usul a sukuti rida shiru ma yarda ne cewa an yarda da abin da ake yaya ba za ku ji kunyar Allah ba Allah ya muku ƙasa kuna takawa kuna noma Allah maɗaukakin sarki ya ba ku mata kuna tarawa da su, ya ba ku kuɗi, ya ba ku lafiya, ya ba ku numfashi, amma sai ku ce wani Allah kuma bayan ga wanda yake ba ku komai da komai. Ha ba ‘yan faida ya ba za ku ji kunyar Allah ba, ya ba za ku ji kunyar Ubangijin da ya halicce ku ba, don girman Allah ku duba girman Allah ku girmama Allah. ku duba girman Allah ku daina faɗar irin waɗannan muyagun maganganu ku duba girman ubangijin da ya halicce ku wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci rana ya halicci wata ya halicci komai da komai ku daina faɗa masa wannan mummunar magana ku daina faɗa masa wannan mummunar magana domin idan ba ku daina ba abin da zai iya aukuwa zai iya shafar ku ya shafe mu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da su Allah subhanahu wa ta'ala ya hana bakunan su maimaita irin waɗannan maganganu Allah subhanahu wa ta'ala ya hana bakunan su maimaita irin waɗannan maganganu waɗanda ba su shiga cikin waɗannan harkoki ba Allah maɗaukakin sarki ya kange su Allah maɗaukakin sarki ya keɓe waɗanda suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله